صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اكتن بذلك والقبول محقق وإذا قدرت فبدل ذلك مسلم اكتن بذلك والقبول محقق وإذا قدرت فبدل ذلك مسلم اكتن بذلك والقبول محقق وإذا قدرت فبدل ذلك مسلم وقسمت من نار تشب فتهرقوا إذا جاءت السيد المعصومة صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أزم حرمة شعبان بليلة نصفه الفاضلة وفرق فيها كل أمر حكيم إلى مثلها من السنة القابلة وقدر فيها الأرزاق والآجال الزائلة فهي الليلة المباركة على قول بعض العلماء ذوي النفوس الكاملة فسبحان من شرف بعض الليالي وجعلها موسما للخيرات وأفاض فيه على نفوس المتعرضين لمدده سني النفحات أحمده حمد عبد متطفل على موائد كرمه في تلك الليالي مستمطرا إشراق أنوارها عليه كاللآلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقربك إليها من الجناب الأقدس وتجلو سدى قلبه ليظهر فيه السر الأنفس واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي كان يتقرب لمولاه في تلك الليالي بكثره السجود متعوزا حامدا بمحامد تليق بذلك المعبود وعلى اله وصحبه الذين بذلوا في محبته المجهود خصوصا خلفائه ووارثيه الذين نالوا باتباعه غايه المقصود صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى ذلك اليوم الموعود حق قدره ومقداره العظيم آمين amma ba da ‘yan uwa musulmi maza da mata masu sauraronmu, ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci kuma gaisuwa irin ta ‘yan aljanna, ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu.
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma Amin wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya.
Amin Allahumma barik lana fi rajaba wa sha'bana wa balligna ramadan.
Amin ‘yan uwa idan ba a manta ba a jiya, mun yi magana cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce, sallallahu alaihi wasallam Yanzu lullahu lailatan nisfi min sha'aban ila sama'i duniya, fayaghfiru li kulli nafsin, a wata riwaya fayaghfiru li kulli basharin, illa insanan fi kalbi shahana'u, aw mushrikan billahi azza wajal. A wani lafazi fayaghfiru li kulli basharin ma khala kafiran aw rajulan fi kalbihi shahanun. Akwai riwayar da ya ce, yaghfirullahu tabaraka wa ta'ala adada sha'ar ganami kalbin Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta wa muminan duniya baki ɗaya adadin gashin dabbobin kabilar kalba amma idan muka tattaro hadisan baki ɗaya za mu iske mahajubai daga barin gafara da rahama waɗanda aka sha makaci duk ibadarsu duk ƙoƙarinsu duk karatunsu ba za su samu wannan rahama ba, ba za su samu wannan gafara ba, mutane ne guda goma sha hudu.
na'am Allah ya kiyaye mu daga shiga cikinsu.
Amin Su ne mushrikun, mushahinun, asharun, qatilu nafsin, qati'u rahimin, musbilul izari, zanin, sharibu khamrin, qattatun, musawirun, aqun liwalidaihi, mudribun fit tijarat, muftadi'un faraka as-sunniya wa sawabahu, rafidiyun fi qalbihi shahana'u lis-sahaba.
Allah Waɗannan su ne mutanen da ba sa cikin rahamar Allah, ba ma guji ko matsafi ko boka, sai kuma mai ƙullatar jama'a don son zuciya, ba don sun ƙi Allah ko manzansa ba.
Allah Sai kuma azzalimi almuta'addi bil jauri alal nasi. Azzalimi ɗan ta'adda, akwai ɗan ta'adda a daji da bindiga, akwai ɗan ta'adda a gida cikin birni cikin ofis zaune cikin ac amma shi ke ba da kuɗin da ake sayan bindigar da ake kashe mutanen to wannan shi ma baya cikin rahmar Allah duk yalwar rahman nan da za ta sauka baya ciki to sannan shi dan fashin mai kashe mutane din sannan wanda ya yanke zumunci tsakaninsa da 'yan uwansa na jini ba ga maciji Allahumma sai dai idan wawaye ne ka sa akwai mutumin da yake wawa wanda bai san addini ba shi in kai mai sallama ma ba zai amsa ba to wannan wawa ne shi kar ka ƙi shi kar kai gaba da shi kar ka sa kinsa a cikin zukatan mutane goge shi a cikin takardar waɗanda ka sani a duniya in kun haɗu ka wuce normal ba gaba bane ba ka san shi bane kuma amma kar ka zage shi kar ka bata shi kar ka la'anta shi kar ka sa wasu su ƙi shi in ka ga wasu suna mu'amala da shi kar ka raba su tunda shi bai san addini ba kai da kai yake gaba amma bai kamata yi gaba da sallama ba in an mai sallama in zai amsa to wannan kai mu'amala da shi amma akwai mutanen da suke wawaye su waɗannan karkasa su cikin wannan lissafin da ake amma haka kawai mutum dan uwanka ne musulmi ko dan uwanka ne na jini danginka ne dan uwanka ne ta bangaren uba ko ta bangaren uwa amma ba wawa bane a yana da hankali haka kawai kake gaba da shi ba gaira ba dalili kaji ko ba laifin tsaye ba na zaune to ya kamata ka bar wannan saboda ka samu wannan gafara da wannan rahama da za ta sauka a cikin wannan amma idan akwai wani abu na dalili wanda wannan abin ya taba addini a to bashi inda yake kawai Eh, kar ka ɓata kanka lokaci Eh, amma idan kana kiyayya ne akan wani abu na duniya ko kuma na- kana kiyayya ne don hassada ko to ka bari kawai amma idan a ba kai kake kiyayya ba shi yake yin kiyayyar kuma wawa ne kuma idan an zo zumunci zai ɗauka wani abu ne daban a ba shi inda yake kar ka sa shi cikin lizami amma kar ka zage shi kuma kar ka ɓata shi kuma in wasu suna mu'amala da shi kar ka raba su ka kyale su su ci gaba da mu'amalarsu to haka nan mutumin da yake barin rigarsa tana jan ƙasa don girman kai ko alfahari da kuɗi ko mulki to shi ma nan baya ciki ko mayafinsa ko rawaninsa sannan mazinaci wanda bai jin kunyar Allah idan ya zina zai bada labari kuma yana addu'a yana Allah Allah gobe ma ya sake kuma ya zina wanda zai yi mace addu'a ba don ya aure ta ba don ya lalata da ita to haka nan matar da ta mai da farjinta wato shagonta da shi take kasuwanci to ita ma wannan ba sa cikin waɗanda za a gafartawa to sannan wanda ya mai da giya ruwa yadda ake shan ruwa haka yake shan giya kuma bai jin kunya bai jin tsoron Allah sannan dan bid'a wanda ya bar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wasallam.
sannan wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allahu alaihi wasallam.
ya zubar da su baya san su bai girmama su to amma idan mutum yana daga cikin waɗannan mutane goma sha uku ko sha hudu sai ya ji wannan jawabi da muka yi sai ya tuba to ya sani tuba ta rusa dukkan kurakuransa Alhamdulillah.
saboda haka mi gaggawa 'yan uwa musulmi mazanmu da matanmu mu tuba tun kafin zuwan wannan dare mu sada zumunci da 'yan uwanmu dangin uba ne ko dangin uwa ne sannan mu sada zumunci da 'yan uwanmu cikin Allah su ma kar ai gaba tsakanin zawiya da zawiya ko tsakanin masallaci da masallaci ko tsakanin tsangaya da tsangaya ko tsakanin makaranta da makaranta a ce duk wanda ba ɗalibin makarantar mu bane shi ba kowa ba kar ai wannan duka a tsaya a girmama juna a so juna in ma sauran musulmi sun ki kai kai domin ka samu wannan rahama ko wannan gafara da za ta sauka sannan mu sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala fa a cikin dukkan darare domin Allah yana girmama dare shi yasa ya gana da annabinsa a cikin daren Isra'i da Miraji Allahu alaihi wasallam.
waja'alnan laila libasan waja'alnan nahara ma'ashan yana da kyau mu kula cewa duk dare Allah tabaraka ta'ala yana gafarta zunuban bayansa yana karɓan bukatunsu kowane dare ballantana kuma daren nisfu sha'ban saboda haka mu dage mu yi kokari mu nemi gafara Allah tabaraka ta'ala mu tsaya tsayin daka mu ga mun samu yardar Allah wato Abdulrazzaq ya rawaici hadisi daga Hammam ko Hammam da sanadinsa daga al'imam Ali ibn Abi Talib, karramallah wa jahuwar radiyallahu ta'ala anhu, daga ma'aikin Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce, Iza kana lailatun nisfi min sha'abana, fa ƙumu lailaha, wa sumu naharaha, fa inna Allah azza wa jalla yanzilu fi hali gurubi shamsi, ila sama'i, fa ya ƙulu, ala mustaghfirun fa aghfira lahu, ala mustarziqun fa arzuqahu hatta yadlu alfajru. idan daren nisfu sha'ban sha biyar ga watan sha'ban ya kama to ku tashi ku tsaye da ibadu ku yi nafulfuli cikin dare sannan idan gari ya waye ku tashi da azumi da rana domin Allah mai girma da ɗaukaka yana sakkowa cikin wannan dare da rahamarsa yana sakko da rahamarsa a cikin wannan dare kuma har zuwa faɗuwar rana tun daga wannan dare har washe gari har rana ta faɗi na'am yana cewa Alhamdulillah.
shin ko akwai mai neman gafara mu gafarta masa shin ko me akwai mai neman arziki mu arzuta shi haka za a yi ta yi har sai alfijir ya keto na'am alhamdulillah wannan hadisi ibnu maja ya rawaice shi a cikin littafinsa da isnadi amma da ifi na'am a cikin wata ruwayar akwai ala man yastaghfiru fa aghfira lahu ala mustarziqun fa arzuqahu ala min mubtalan fa wa'afihi ala kaza ala kaza hatta yudla alfajru a wata riwayar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa shin ko akwai mai neman gafara mu gafarta masa shin ko akwai mai neman arziki mu arzuta shi shin ko akwai wanda aka jarabce da wani bala'i ko wata masifa ko rashin lafiya ko talauci ko annoba ko wata matsala ko jahilci mu warkar da shi mu bashi lafiya shin ko akwai mai neman kaza shin ko akwai mai neman kaza Allah zai ta faɗin bukatun bayi haka za ta yi har sai alfijir ya keto so da aka kar mu kwanta mu ta share bacci idan wannan dare na sha biyar ga watan sha'aban ya kama to mu shirya na'am sannan abu hatimin razi ya rawaici hadisi da sanadinsa daga abdulaziz ɗan abi rawadin ya ce nazara a ɗa'un ila jama'atin fil masjidil harami wata rana a ɗa'u ya ga waɗansu jama'a sun taru a masallacin harami sai ya kalle su a daren sha biyar ga watan sha'ban sai ya ce da su ma hazihil jama'a me ya samu wannan mutane suka taru haka sai aka ce masa haza ziyadun numairi yaz'umu anna Allah yanzulu hazihi laila ila sama'id dunya sai ce aka ce masa ai wannan ba wani bane wanda kake gani din nan shine ziyadun numairi sunansa ziyadu dan abdullahi numairi albasari tabi'i ne tabi'i ne shine ya tara jama'a ya ce musu Allah yana sakkowa da rahamarsa a cikin wannan dare yana tambayar su halmin da'in fa astajiba lahu halmin sa'ilin fa udiyahu halmin mustaghfirin fa aghfira lahu Allah yana sakko da rahamarsa yana tambayar bayi dan kar a jan ce yanzu lullahu a ce Allah yana sakkowa Allah yana zama sama a zaune na'am Ehe. wa huwa ma'akumu aina ma kuntum na'am ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابئهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مأموه أينما كانوا والأول والآخر والظاهر والباطن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تأملون من أمل إلا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allahu akbar saboda haka annuzulul waridu fi hadhihi ahadis sauko wannan da ake ta ji Allah zai sauko zai sauko zai sauko a cikin irin waɗannan hadisai laysal muradu minhu haqiqatahu min al intiqal wal harakati na'am wato a haƙiƙar hadisin ba intiƙali ba ne daga sama zuwa ƙasa ko daga ƙasa zuwa sama ko daga gabas zuwa yamma ko daga yamma zuwa arewa ko daga kudu zuwa gabas na'am ba wannan ake magana ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran Allahu akbar an gane ko eh ni da kai mu ne muke yin intikali mu aje abu mu tashi mu tafi neman shi ko mu tashi mu je mu ɗauko shi amma Allah tabaraka wa ta'ala laisa ka mislihi shay abin da yasa muke yi wa Allah wuri saboda muna riya kamar yadda muke haka yake na'am da za mu tabbatar cewa shi ne mahaliccin kowa da komai to yanzu misali in ka ce yana zaune a sama kamun ya halicci sama ina yake na'am ko ko saman ta riga shi shi Allah tabaraka ta'ala shi ya nuna mana cewa wa huma akumu aina ma kuntum misali kaga da ya tashi ganawa da annabi Yunus can cikin ruwa ya gana da shi da ya tashi ganawa da annabi Musa alayhi salam sai ya gana da shi akan tudun ƙasa duri sina'a na'am akan ƙasa da ya tashi gana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya gana da shi alaihi wasallam a sama wai dan karkace Allah tabaraka wata'ala a sama yake shi yasa in ka lura da lafazin ayar ma subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna hawlahu sai ce linuriyahu min ayatina ba wai dan ya ganmu ba ba dan ya ganmu ba a dan ya mu nuna masa wani abu daga ayoyinmu to saboda haka wannan nuzuli da ake ta magana nuzuli ne wanda yake ya dace da zatin Allah ba irin wanda ya dace da tunaninmu ba mu tsarkake zatin Allah amma la yaliqu bi jalalihi kamar yadda yake shine mazhabi na salafus salih an gane ko in kuma mun ga sai mun yi tawili dole to mu yi tawili wanda yake la'ikan bil hali Na'am.
kamar saukowar mala'iku ko kuma saukowar rahama Na'am.
an gane ai idan muka ce inna Allah azza wa jalla yanzilu fin nisfi min sha'bana ila sama'id dunya laylan ila akhirin nahari to sai mu ce yana saukowa da rahamashi amma idan fa aka ce wai Allah yana barin wani wuri ya zo wani wuri to yayi kama da mu Na'am.
shi kuma ya gaya mana laisa ka mislihi shay an gane ko Na'am.
Allah ya bar wani wuri ya zo wani wuri akwai matsala saboda haka mu bar wannan tunani to shine shi ziyadun numairi yake riya cewa annallah yanzu hazihi laila ila sama'id dunya yana cewa halmin da'in fa astajiba lahu halmin sa'ilin fa wudiyahu halmin mustaghfirin fa aghfira lahu to sai shi a da'u da ya ji wannan sai ce laqad tawwala ziyadun ala nas Ka, ziyadu ya tsawaita wa mutane haba in tare mutane tsaye da su haka ha za fi kulli lailatin minas sana ko kuma ha za fi kulli lailatin fis sanati kulliha a wannan ba wai daren nisfu shaban kawai ba duk wani dare baki daya Allah yana yin wannan nuzuri to anan alhafizu abu musal madini sai ce ƙaulu a ɗa'in haza sahihun maganin a ɗa'u a nan ingantacce ne gaira anna taksisa zikirin nuzuli fi hazin lailati yaktadi takidan ma Na'am.
ya ce bambanci kawai abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi nuzuli Allahu alaihi wasallam.
a wannan hadisi idza kana lailatun nisfi min sha'bana faqumu laylaha wa sumu naharaha fa inna Allah azza wa jalla yanzilu fiha li ghurubi shamsi ila samai dalilin faɗin wannan takidi ne domin a ƙarfafa abin sabanin sauran darare in ma fi taksirin fin rahmatu kama ta kaddara in ma dai rahmat da yake zubowa a daren nisfi sha'ban ya fi rahmat da yake zuwa a sauran darare Na'am.
shi yasa aka faɗi nuzuli ɗin. Idan aka ce sulusin ƙarshe na dare ya shiga, to shi kenan rahama za ta yi ta sakkuwa a kowane irin dare ne ma.
Na'am.
To amma idan aka ce daren nisfu sha'ban ne, to rahamar tana nunnunkuwa ne.
Oh.
Warai kuwa tana nunnunkuwa ne. Shi yasa an rawaice hadisi daga hakim da sanadinsa daga sai da Aishatu Siddiqi ya Allah ya ƙara mata yadda Amin.
daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wasallam.
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah azza wa jalla yanzilu fi nisfi min sha'ban ila sama'id dunya laylan ila akhirin nahari min gadin faya atiqu minan nari bi adadi mi'izi bani kalbin wa yaktubu hajja wa yunzilu arzaqa sana wa la yatruku ahadan illa ghafara lahu illa mushrikan aw qati'a rahimin aw aqan aw mushahinan Na'am.
abin da ya ce, Ku sani cewa Allah mai girma da ɗaukaka yana saukowa da rahamarsa a cikin daren sha biyar ga watan Sha'ban zuwa saman duniya da daddare har zuwa ƙarshen rana washe gari kenan. Sai ya ‘yanta mutane daga barin shiga wuta, tilin mutane adadinsu ya kai adadin gashin akuyoyin ƙabilar kalba.
Na'am. Sallallahu alaihi wasallam.
Sannan a wannan dare Allah zai rubuta duk wanda zai je aikin hajji.
Na'am.
saboda haka duk kuɗinka duk dabararka duk hikimominka duk kumbiya kumbiyarka duk maularka duk roƙonka in ba a rubuta sunanka wallahi ba za ka je hajji ba Na'am.
in ko aka rubuta ko baka da ko kwandala baka da abincin da zaka ci baka zuwa gidan kowa wallahi sai ka je ka yi ido biyu da ɗakin Allah sannan a wannan daren ake sauko da arzikin shekara gaba ɗaya ake budget arzikin da zai sauka a hannun kowa a wannan shekara a wannan dare ake budget sannan Allah ba zai kyale wani mutum ɗaya ba mai laifi mai zunubi daga muminai sai face ya gafarta masa sai dai mutum uku ko mutum hudu na farko mushiriki na biyu mai yanke zumunci da ‘yan uwansa na uku wanda ya rena iyayensa na hudu shine mai kullatar ‘yan uwansa musulmi a zuciya domin biyan bukatar son zuciyar shi Na'am.
sannan ‘yan uwa wannan dare lailatul nisfi min sha'ban yana daga cikin ɗayan darare wadda daren kamar rana ne ranan kuma kamar dare ne da ranar da daren duka ɗaya ne a wurin falala eh akwai dararen da su da daren da ranan duka ɗaya ne Na'am.
daren rana ne ranan kuma haske ne Na'am.
alhafizu abu nu'aymin ya rawaici hadisi da sanadinsa daga anas ibn malik Allah ya ƙara mar yadda ya ce ku sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi Allahu wasallam alaihi wasallam.
ya ce, Arba'atu layalin, layalihinna ka ayyamihinna, wa ayyamuhunna kalayalihinna yabarru Allahu fihinna alqasama wa ya'tiqu fihinna nasama wa yudi fihinna aljazila lailatul qadri wa sabahuha wa lailatul nisfi min sha'bana wa sabahuha wa lailatu arfata wa sabahuha wa lailatul jumu'ati wa sabahuha Na'am. Allahu Akbar.
ya ce ku sani akwai darare guda hudu, daransu da ranarsu duka ɗaya ne a wurin falala, daransu kamar ranansu ne, ranansu kuma kamar daransu ne. Allah ta'ala yana kubutar da dukkan rantsuwa, in mumini ya yi rantsuwa sai Allah ya cika masa abin da ya faɗa Na'am.
a wannan dare.
Na'am.
Sannan Allah ta'ala yana ‘yanta bayi daga barin shiga wuta, sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da gwaggwaɓar lada ga wanda ya bauta masa. Dare na farko shine daren Lailatul Qadri.
Na'am.
wanda yake cikin watan Ramadana.
Na'am.
Dare na biyu shine daren sha biyar ga watan Sha'bana, wato daren Lailatul Qadri da ranarsa duka daidai ne wurin falala. Daren nisfu Sha'ban da ranarsa duka daidai ne wurin falala, sannan daren Arfa shi ma daidai ke da ranarsa, Na'am.
sannan daren Juma'a shi ma daidai yake da ranarsa. saboda haka wannan wata da muka shiga wato watan sha'ban mai girma yana da khasa'is yana da falala yana da sirrika yana da hasaki Na'am.
da kuma ilimmai masu ɗimbin yawa a cikinsa yana da khasa'isu na daren nisfu sha'ban kamar yadda alhafizu abu nu'aimin ya rawaito da sanadinsa daga sai da aishatu siddiqi Allah ya ƙara mata yadda Amin.
ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alaihi wa sallam.
إن الله عز وجل يلهز إلى الكعبة في كل عام لحظة فإن ذلك تهن قلوب المؤمنين إليها Na'am.
ku sani cewa Allah mai girma da ɗaukaka yana hararan Ka'aba, yana kallon Ka'aba, yana yin duba zuwa Ka'aba a cikin kowace shekara so ɗaya.
Na'am.
Idan ya yi mata wannan harara, ya yi mata wannan kallo, ya yi mata wannan duba, to sai dukka zukatan bayi su shauƙantu zuwa gare ta.
Na'am.
sai hankalin mutane ya kasa zaune ya kasa tsaye maza da mata muminai kowa yana so ya je ya dawafi ya kewaya ta saboda Allah ya kalle ta sai sai da Aisha Allah ya kara mata yadda sai ta ce Amin.
wa nara anna tilkal lahzata fi wasadi sha'bana mu muna ganin wannan kallo da Allah yake wa Ka'aba wannan harara wannan duba yana yi mata ne a tsakiyar watan Sha'ban wato sha biyar ga watan Sha'ban daren nan na nisfu Sha'ban a wannan lokacin ne Allah yake mata wannan Na'am.
saboda haka hadisai da yawa sun zo a cikin kwadaitar da bayi cikin raya wannan dare na nisfu sha'ban kamar yadda abdulrazzaq da ibnu maja suka rawaito kamar yadda ya gabata daga faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allahu alaihi wa sallam.
cewa iza kana lailatun nisfi min sha'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha har zuwa ƙarshen hadisin idan aka ce daren nisfu sha'ban ya kasance to ku tsayu a daren ku bauta wa Allah idan gari ya waye ku tashi da azumi a bakinku Na'am.
da kuma abin da al'imam asfahani ya rawaito a cikin littafinsa at-targhib daga ma'az ibn jabal ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alaihi wa sallam.
من أحيا الليالي الخمسة وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النهر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان abin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya raye darare guda biyar aljanna ta wajaba gare shi Na'am.
daren tarwiya wato takwas ga watan zulhijja Na'am.
sannan daren arfa sannan daren babbar sallah sannan daren karamar sallah sannan daren nisfu sha'ban sannan kuma da abin da ya zo na riwayar nan daga hadisin amru dan usman dan kasiru dan dinar da sanadinsa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alaihi wa sallam.
man kama lailatan nisfi min sha'bana wa lailatal idi lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu duk wanda ya tsayu daren nisfu sha'ban saboda bautar Allah da kuma darare guda biyu daren idi karamar sallah da babba to zuciyarsa ba za ta mutu ba a lokacin da zukatan bayi suke mutuwa Na'am.
zuciyarsa ba za ta mutu ba sannan a riwayar da munziri ya fitar a cikin tarihinsa da sanadinsa daga ibn kardus shi kuma daga babansa abinda shi kuma ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu alaihi wa sallam.
man ahya laylata yil idi wa laylatan nisfi min sha'bana lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulubu duk mutumin da ya raye darare guda biyu daren karamar sallah da daren babbar sallah da kuma daren nisfu sha'ban zuciyarsa ba za ta mutu ba ranar da zukatan bayi ke mutuwa wato ma'anan tsayuwa dare shine kamar yadda ya zo a hadisin nan da muka karanta man kama lailatan nisfi kenan ko ga gane ko ma'anan tsayuwa da ake nufi a nan ba wai kai mutum ya zo ya tsaya kawai haka ba a ka tsaya da da'ar Allah ba wai sai ka tsaya kai sallah ba tsayuwa da da'ar Allah shi ake ne ba wai ka miƙe kai ta sallah ba ka tsaya da da'ar Allah man kama lailatan nisfi min sha'bana yani bi da'atillahi ko zikiri ko salati ko karatun alkur'ani ko tafakkuri ko muraƙaba ko muhasaba ka gane ko ko nadama kai ta kuka a daren kana nadaman kurakuranka da laifukanka shi ma wannan ka tsaya saboda ubangiji ya cewa wa qumu lillahi qanitina ka gane ko wa qumu lillahi qanitina saboda haka ma'anan zuciyarsa ba za ta mutu ba wato ba za ta mutu ba bi mahabbati duniya hatta yusuddahu anil akhirah zuciyarsa san duniya ba za ta kashe zuciyar ba har ya manta lahira duk mutumin da ya manta lahira saboda kwaɗayin duniya ko ya sani ko bai sani ba zuciyarsa ta mutu kwaɗayin duniya ya sa ka manta lahira to ai zuciyarka ta mutu ai to su kuma a wurin mutanen Allah su faye manya kenan su kuma wanda zuciyarsu ta fuskanci lahira har suka manta Allah to su ma wannan zuciyarsu ta mutu kwarai kuwa ai kwarai kuwa ai masoyin Salma bai kallon Laila masoyin laila bai kallon maila masoyin salma bai kallon sulaima masoyin hindu bai kallon da'adu in kana son shamsiya ba ruwanka da kamariya in kana son asma'u karka kalli zulfa'u in kana son da'adu karka kalli hindu saboda haka haka abin yake in kana son lahira karka kalli duniya in kana son allah karka kalli duniya da lahira allah kurum qulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun an gane ko to shine abin nufi anan saboda haka ma'anan lam yamut qalbuhu wato mutumin da ya zama ya tsayu a wannan dare zuciyarsa ba za ta mutu ba lokacin da zukatan sauran bayi ke mutuwa wato san duniya kenan san duniya ba za ta kashe zuciyarsa ba daga kallon lahira san lahira ba za ta kashe zuciyarsa ba daga duban Allah shi yasa ya zo a hadisi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Sallallahu alaihi wasallam.
la tujalisul mauta yani ahlud duniya la tujalisul mauta kar ku rika zama da matattu su ne 'yan duniya waɗanda in ka zo majalisar su daga firar siyasa sai firar kuɗi sai mata sai 'yan ƙwallo ba ruwansu da kowa daga mata sai masu kuɗi sai 'yan siyasa sai 'yan ƙwallo wannan matattu ne a mazaunin mutuwa in ka zo wurin za su kashe ka wani daga cikin bayan Allah yana cewa ma'anar lam yamut qalbuhu ai la yatahayyaru qalbuhu inda naz'i wala fil qabri wala fil qiyamah zuciyarsa ba za ta mutu ba ma'anan mutuwa zuciyarsa ba za ta fita hayyaci ba yayin da za a zare mai rai ba zai rude ba sannan yayin da ya shiga kabari ma ba zai rude ba yayin da aka yi tashin alkiyama ba zai rude ba saboda zuciyarsa rayayya ce saboda ka tabi'ai daga mutanen sham kamar khalid ibn mi'dan kamar makhulu ibn abi muslim suna yin kokari matukar kokari a daren nisfu sha'ban wurin bautan Allah da yawa ma a wurinsu mutane suka koyi girmama wannan dare lokacin da abin ya yaɗu ya yawa to sai aka samu saɓani a ciki akwai wanda ya karɓa a ciki akwai wanda ya inkari Cewa shi ma wannan daren ma ai duk hadisan ma da ifai ne ai duk kaza kaza. da yawan malamai suna inkarin wato girmama daren nisfu sha'ban musamman malaman hijaz musamman su daga cikin su akwai aba'u akwai ibnu abi malika sannan abdurrahman dan zaidu dan aslam ɗaya ne daga cikin manyan malaman mutanen Madina shi ma ya ciro daga zancen sahabban imamuna Malik Radiyallahu ta'ala. anhu.
da waninsu cewa zalika kulluhu bid'atu wannan baki ɗaya bid'a ne wato su abin da suke inkari shine haɗuwa a yi jam'i a yi Na'am.
ƙwarai kuwa Sai dai kowa ya daidai.
ƙwarai malaman ƙasar sham sun yi saɓani a cikin sifar yadda ake raye daren nisfu sha'ban a bisa zantuttuka guda biyu Na'am.
zance na farko suka ce yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masjid Na'am.
suka ce an so a riƙa raye daren nisfu sha'ban jam'in sallah a cikin masallaci Na'am.
Khalid ibn Mi'dan da Luqman ibn Amir sun kasance suna sa kaya mai kyau su yi ado su yi kwalliya su shafa turare har su sa kwalli a daren Na'am.
sannan su fito su tsaya a masallaci su raya wannan dare baki ɗaya sannan ishaku ɗan rahawaihi shi ma ya dace da su akan haka har ma yana faɗi a cikin tsayuwar dare a masallaci cikin nisfu sha'ban dan jam'i tare da ‘yan uwa ya ce laisa bi bid'atin wannan ba bid'a ba ne daga wurinsa ne wato abu muhammad harbubun ismail al-karmani al-hanzali al-hafiz al-faqih almajirin al-imam ahmad ne bin hanbal radiyallahu anhu shi ma daga wurinsa ya ciro a cikin matsalolinsa zance na biyu shine yukrahul ijtima'u laha fil masajidi lis-salati an karhanta yin haduwa da 'yan uwa musulmi a cikin masallaci domin yin jam'in sallah daren nisfu sha'ban amma wala yukrahu an yusalli rajulu fiha li khassati nafsihi ba a karhanta ba ba a ki ba mutum ya je masallaci ba wai a gidansa bai ta yi masallaci shi kadai a keɓance akan kansa domin ya sallah waɗannan sallah raka ɗari da kuma sallolin da ya saba yi. wannan shine zancen al'imamul auza'i al'imamul auza'i abin da ya faɗi kenan wanda shine jagoran malaman sham baki ɗaya shine malaminsu to amma al'imamu ahmad bin hanbal ba a san wani zance da ya yi ba a game da sha'anin daren nisfu sha'ban duk da dai ana fitar da waɗansu hadisai riwayoyi guda biyu a bisa soyantar da ƙiyamun laili a cikin daren idoji guda biyu daren idin ƙaramar sallah da daren idin babbar sallah wannan riwayoyi guda biyu ba a wajabta ba kuma da yawa hashi imam ahmad bin hanbal din bai so a ce ana raya su ta hanyar jam'i ba daren ƙaramar sallah da daren babbar sallah amma dai shi ma ya soyantar da raya daren dalilinsa kuwa lamtun kal'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ba a ciro daga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wala an ashabihi qiyamuha jama'atan ba a karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a karbo daga sahabbansa ba tsayuwar raya daren nisfu sha'ban ko daren karamar sallah ko daren babbar sallah tare da jama'a ba amma kuma ya soyantar da ita a cikin riwayarsa saboda aikin Abdurrahman dan Zaidu dan Aswad ga aikata hakan shi ko yana daga cikin tabi'ai ne to haka nan tsayuwar dare a cikin watan sha'ban sha biyar ga wata wannan ma babu wata riwaya da ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa da cewa a tara mutane a jami'i abin da ya tabbata ya tabbata ne daga waɗansu jama'ar malaman tabi'ai daga manya-manyan fuqaha'u na malaman ƙasar Sham kamar yadda ya gabata saboda haka idan aka lura da wannan an fahimci cewa wanda ya ga zai yi yayi hujjarsa tabi'ai hujjar tabi'ai sahabbai hujjar sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaba zai ba shi hujjarsa annabi da sahabbansa sallallahu alaihi wasallam idan an samu sabani irin wannan ba kyau a dinga zagin juna na'am da yawa sabanin mu na addini irin irin waɗannan abubuwan ne amma sai a maida abin gaba da kiyayya na'am ai ta zagin juna ai ta zagin juna da batanci da sauransu saboda haka Allah ya kiyaye mu amin Allah ya ba mu mafita mai kyau amin shi abin da ba a so shine mutum ya dinga yin abu ba dalili na'am kawai shi ne ba hujja amma misali ina yin abu na sai aka tambaye ni hujja sai in ce ai wani ne tabi'i ne ga abin da yayi to ko da ma misali ba a gamsu ba ai an san lalle ba haka kawai nake yi ba to haka nan abubuwa yake ko kuma wani ne sahabi ko kuma wani yana daga cikin tabi'u tabi'ina ko kuma na dogara ne da wani wali ne a zamanin sa an shaida cewa wanan nan mai gaskiya ne wanan nan mai amana ne wanan nan masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam hafizin alqur'ani ne malami ne to kaga ashe na kubuta so zagi da batanci kuma sai ma'abucin son zuciya ne zai yi wannan Eh, in dai akwai hujja to a kyala abin kawai yadda yake ballantana ka ga batun wannan sallah hatta salatun raga'ib da zaka ji ana magana sallan daren farkon juma'ar rajab ita ake kira salatun raga'ib shi ma zaka iske malamai da yawa sun yi maganganu a kanta to haka nan daren sallan daren nisfu shaban to amma kuma da ka koma ta wani bangare kuma sai ka iske imamul gazali radiyallahu anhu Allahu ta'ala shi sunansa ma hujjatul islami ya yi magana a cikin littafinsa iya ulumiddini sannan idan ka dawo wurin a, a, a, abu dalibul makki shi ma ya yi magana a cikin littafinsa kutul kulubi da sauran irin, irin makamantansu saboda haka abin da waɗansu malamai suka ce shine yana da kyau yana da kyau ba wai dole ba na'am yana da kyau daren nisfu sha'ban a yi salatin tasbihi saboda ita an rawaito ta daga manzo Allah sallallahu sallallahu alaihi wasallam amma batun sallah raka'a ɗari sallah raka'a goma sha biyu sallah raka'a kaza sallah ba daga manzo Allah bane zahiran duk da dai waɗanda suka rawaito wannan akwai wanda an tabbata suna ganin annabi sallallahu sallallahu alaihi wasallam an gane ko akwai sakon da annabi ke bayarwa a rubuce wanda zai zo an wani an wani an rasulullah akwai sakon da kuma wani ne shi da annabi za su yi magana sallallahu alaihi wasallam to duka irin wannan yana da kyau mu gane abinda dai ba a so shine banna a addini amma misali a ce ga wata nafila an kai Allah zai gafarta ma zunubanka ai ko ƙarya ne kai gaske a gafarta maka aka ce za a yi fa To ba tsine ma za a yi ba to saboda haka dai abin da yafi dacewa ga mutum kamar yadda su waɗansu malamai suka ce shine a wannan dare daren nisfu sha'ban mutum yayi kokari namiji ko mace yayi salatu tasbihi wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da baffansa sayyidina al-abbas ibnu abdul muttalib Allah ya kara mar yadda ta'ala an da kuma waninsa daga cikin makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallama sifar sallar kamar yadda ya zo a hadisi wanda wato abu dawud ya rawaita da sanadinsa daga abdullahi dan abbas allah ya kara mar yadda amin cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu an amin ya ce ya amma ala utika ala amnahuka ala ahbuka ala af'alu laka ashara kisalin idza anta fa'alta zalika ghafara Allahu laka zambaka awwalahu wa akhirah qadimahu wa jadida khata'ahu wa 'amda sagirahu wa kabira sirrahu wa alaniyata ashara kisalin wa hiya an tusalli arba'a raka'atin taqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa sura fa idza faragta min al-qira'ah في أول كل ركعة وأنت قائم فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا وتهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرا na'am ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ثم تسجد الثانية فتقولها عشرا ثم تقولها قبل قيامك للركعة الثانية عشرا na'am فذلك خمس وسبعون مرة في كل ركعة تفعل ذلك في أربع كلمات إن استطعت أن تسلها في كل يوم مرة فافعل na'am فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Abu Dawud ya fidda shi a cikin littafinsa Ibn Maja ya fidda shi Baihaqi shi ma a cikin Sunanul Kubra na'am abin da ya faru wato Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala an ya ce annabi alaihi salatu wasalam ya gaya wa mahaifinsa wato baffan annabi sayyidina al-abbas dan abdulmuttalib allah ya kara mar yadda amin ya ce ya kai baffana dan uwan babana yanzu ba na baka kyauta ba yanzu ba na maka baiwa ba yanzu ba na yi maka tagomashi ba yanzu ba na aikata da kai waɗansu ɗabi'u guda goma ba idan kai da ka aikata su Allah ta'ala zai gafarta maka zunubanka farko da ƙarshe tsofaffi da sababbi waɗanda kai da gangan da waɗanda kai da mantuwa waɗanda kai ƙanana ƙanana da waɗanda kai manya manya waɗanda kai a gaban jama'a da waɗanda kai su a ɗaki a ɓoye sai ce ƙwarai zan so haka alhamdulillah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu ayyuka ne guda goma sallallahu alaihi wasallam shine kai sallah raka'a hudu sallah za ka yi raka'a hudu kowace raka'a ka karanta fatiha ɗaya sai ka zaɓi surar da ka ga dama ka karanta wadda ka iya idan ka idar da sallar idan ka idar da karatun fatiha da sura kamun kai ruku'u kana tsaye sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar har sau goma sha biyar kana tsaye na'am idan ka faɗi na sha biyar ɗin to sai ka tafi sai ka duka kai ruku'u idan kai ruku'u shi ma sai ka sake faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar amma a ruku'u goma za ka faɗa Na'am.
baffana Mm.
daga nan sai ka ɗago daga ruku'u in ka ɗago daga ruku'u shi ma kafin ka tafi sujada ɗagowar da za ka sai ka sake faɗin goma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar.
daga nan sai ka lankwasa sai ka tafi sujada Mm.
idan kai sujada sai ka sake faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma goma sai ka ɗago daga sujada in ka ɗago daga sujada kafin ka sake koma sujada ta biyu ka sake cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Mm.
idan ka yi kamar za ka miƙe ka ɗago daga sujada kenan ko? ba miƙiya za ka yi ba to idan ka dafa ƙasa da niyyar za ka miƙe Eh.
to sai ka sake faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Na'am.
an gane ai Eh.
kafa goma Na'am.
to idan kai lissafi zai kama tasbihi saba'in da biyar Na'am. Na'am. Na'am.
tasbihi saba'in da biyar idan ka sake miƙewa a tsaye sha biyar za ka yi a sauran ne goma goma Fatiha da yawwa yawwa Na'am.
sauran duka goma goma za ka yi amma a tsaye goma sha biyar za ka yi to haka za ka aikata a cikin waɗannan rako'i guda hudu idan kana da ikon da za ka sallaci wannan sallah a kowace rana so ɗaya ka yi idan baka da iko ka yi a kullum to ka yi ƙoƙari duk ranar juma'a ka yi so ɗaya idan baka da iko duk juma'a to ka yi ƙoƙari duk shekara ka yi so ɗaya idan ba za ka yi duk shekara ba to yi ƙoƙari a rayuwarka ka yi ta so ɗaya Na'am. Allah.
a wata riwaya ta ɗabarani Mm.
cewa ya falau kanar zunubuka misla zabadil bahari aw ramlin alijin gafara Allahu laka ma taqaddama min zambika Allahu akbar.
ko da kana da zunubai waɗanda yawansu ya kai kwatankwacin kumfar teku Mm.
ko kuma rairayi Mm.
mai laushi Na'am.
wanda yake na ruwa Eh.
Allah zai gafarta maka gaba ɗaya zunubanka Alhamdulillah.
alhafizu salahuddin al'ala'iyu Mm.
wanda ake kiransa Salahuddin Abu Sa'id Khalil a bin Abdullahi Dimashki al'ala'iyu yake cewa hadisu salatit tasbihi hadisun sahihun au hasanun wala budda.
Na'am.
Hadisin salatit tasbihin nan hadisi ne ingantacce ko kuma kyakkyawa ne ba makawa.
Na'am.
Al'imamul Balkini kuma shi kuma. Balkini ana kiransa Sirajuddin Abu Habs, Umaru bin Nasir bin Salihil Kannani ko Kinani, Al-Asqalani, Summal Balkini, Al-Misri, Al-Shafi'i, Mujtahidi ne Hafizi. Yana cewa a cikin At-Tadrib, ya ce hadisu salatu tasbihi sahihun walahu ɗurkun ya adudu ba'adaha ba'adan fahiyya sunnatin yambagil amalu biha. ya ce hadisin salatu tasbihi ingantaccen hadisi ne yana da hanyoyi mabambanta amma kowace hanya tana ƙarfafar ‘yar uwarta Na'am.
ya ce kuma sunna ce ya kamata a yi aiki da ita Na'am.
saboda haka ‘yan uwa sai mu lura da wannan jawabai duka sannan al'imamul bai haƙi bayan ya fidda hadisan salatu tasbihi sai ya ce kana abdullahi ibn mubarak yusalliha Abdullah dan Mubarak ya kasance yana yin wannan sallah salatu tasbihi wata dawala hasalihuna ba'dhum an ba'din sannan salihai suna ba da ijazarta Na'am.
wani an wani an wani su ma suna aikata ta sashen su ga sashe yace wa fi zalika taqawiyatul lil hadisil marfu'i a cikin wannan bayani akwai karfafuwa ga wannan hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu alaihi wasallam.
sannan ya ce abdulaziz bin abi dawud shi kuma yana cewa man aradal jannata fa alaihi bi salatit tasbihi duk wanda yake so a bashi aljanna to ya rike salatul tasbihi ya dinga yi shi ko wannan abdulaziz bin abi dawud ya riga ma ibn mubarak domin shi ne mafi gabatuwar wanda abul jauza'i ausu dan abdullahi basari wato suka rawaito wannan hadisi daga wurinsa shi ko yana daga cikin amintattun tabi'ai manya duk sun yi magana a kansa sannan abu usmanu lahairi az-zahid yana cewa ma ra'aitu lishada'id wal gumumi misla salatit tasbihi ni ban taɓa ganin maganin tsanani ba da maganin baƙin ciki da ƙuncin rayuwa da damuwa kamar mutum ya salatu tasbihi idan kai salatu tasbihi ka tarwatsa rundunonin baƙin cikin da ke damunka abdullahi dan mubarak ya ce in sallaha lailan fa ahabbu ilayya an yusallima min kulli raka'ataini wa in sallaha naharan fa in sha'a sallama wa in sha'a lam yusallim ya ce ni abin da nake ganin yafi idan mutum ya yi salatu tasbihi da daddare to abin da na fi so wato abin da ya fi soyuwa gare ni shine ya sallama duk sanda ya raka a biyu idan kuwa da rana ne in ya ga dama ya sallama bayan raka a biyu in ya ga dama ya bari sai ya idar da raka a hudun baki ɗaya. saboda haka wannan sallah salatu tasbihi manya shugabannin mazhabar shafi'iyya sun soyantar da ita a cikin zukatan bayi waɗanda suke magabata da kuma waɗanda suka rage suka zo daga baya hatta saidi abdulkarim bin muhammad bin abdulkarim bin al-fadl bin al-hasan al-qazwini al-imam al-jalil abul qasim ar-rafi'i wanda ya sharhul kabiri wanda ake kiransa al-fatul aziz a cikin sharhin al-wajiz da kuma sharhu sagir da al-muharrar da sauransu shi an masa shaida malami ne mai tsantsaini mai taka tsantsan mai gudun duniya mai tsarkin zuciya mai kankan da kai mai hararo zatin Allah duk inda yake yana da ɗabi'u kyawawa ababen yadda kuma yana bin hanya tsarkakakkiya yana da karamomi waɗanda suke bayyanannu har imamun nawawi yana cewa arrafi'i minas salihin almutamakkinina kanat lahu karamatun kasira to shi ma yana daga cikin wanda suka soyantar da wannan da imamun nawawi shi ma a cikin littattafansa wallahu alam so da ka yan uwa kar mu yawaita maganganu da yawa mazanmu da matanmu mu lura da wannan da kyau idan mutum yana neman rabo na duniya da lahira yana neman yardar Allah to ya kula da wannan dare kuma mu sani cewa kamar yadda muka faɗi shi Sha'ban ya tattaro alkhairi ne guda biyu alkhairin watan Rajab da kuma alkhairin watan Ramadan kuma kar a manta cewa shi wannan wata da muke ta magana a kansa watan Sha'ban shine gada zuwa Ramadan kuma ba a yin ganganci akan gada saboda ka duk wani sabo tun yanzu ne ya kamata a bari Rajab ya juya mana baya Ramadana ya fuskanto mu ya kamata mu zama cikin natsuwa Allah ya saka mu wani mawaki da yake cewa madha rajabun ya sahi anka bi fadlihi shahidan ala haqqin lahu lam tuwaffihi wa haqad madha min shahri sha'bana nisfuhu wa anta ala ma la afuhu bi wasfihi fabadir bi fi'li alkhairi qabla inqibaihi wa hazir hujum almaut fihi bi sarfihi fakam min fatan qad bata fi nis- fi nisfi aminan wa qad nusikhat fihi sahifatu hatfihi faqum laylatan nisfi sharifi musalliyan فأشرف هذا الشهر ليلة نسبه وسم يومه لله وارجو ثوابه لتزفر يوم الأرض منه بلطفه to alhamdulillah yan uwa kamar yadda muka faɗa tun farkon fara karatu cewa shi wannan dare shi ake kira lailatul mubarakatin daren lailatul qadr lailatul mubarakatin shi ma wannan dare ana kiransa lailatul bara'ati kuma fiha yufraqu kulli amrin hakimin ko fiha yufraqu kullu amrin hakimin an samu saɓani a cikinsa. Waɗansu malamai sun ce lallai daren lailatul qadr ne wannan shine jumhurin malamai gaba ɗaya suka tafi akai. Sannan waɗansu tsiraru daga ciki suka ce a'a daren nisfu sha'ban ne to kamilai daga cikin manyansu su suka ce a'a ai daren lailatul qadr ne amma daren nisfu sha'ban yana da rabo a ciki. Shine Ubangiji tabaraka wa ta'ala ke faɗi bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم
sadaqallahu alazim a Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafinsa al-furqan a cikin fatihatu suratu dukhan ya fara tabaraka wa ta'ala da buɗe wannan sura da ambatan waɗannan haruffa guda biyu hakika ya zo hadisai da dama a cikin falalan alhawamim hemaye na alkur'ani hakim ya fidda hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara mar yadda hadisin mauƙufi ne amma shi hadisi mauƙufi shine hadisin da ake raba shi zuwa ga sahabi na wani zance ko aiki ko taƙariri ko sifa ana ambatansa mauƙufi saboda matanin ya tsaya a hannun sahabin bai ba da matanin ba saboda haka bai ci an rasulillahi ba amma maganar daga manzon Allah take sai ya faɗe ta bai faɗi nassin yadda maganar ta zo ba to shi yake kira mauqufi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhawami mudibajul qur'ani hemayen nan da ake gani su ne kayan kwalliya na alqur'ani sannan shi kuma Anas ibn Malik Allah ya kara mar yadda ya rawaici wannan hadisi amma shi nashi hadisin marfu'i ne shi kuma shi ya danganta shi ya ɗaga shi har zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi hadisi marfu'i shine wanda aka raba wa sahabi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an wani an wani an wani an rasulillahi amma idan aka ce wani ya ce ba a ce daga manzan Allah ba to mauqufi ne shi ma ya rawaci wannan hadisi din alhawamimu dibajul qur'ani sannan abu ubaidin ya fidda hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mar yadda shi ma hadisin mauqufi ne yace inna li kulli shay'in lubaban wa lubabul qur'ani alhawamimu kowane abu yana da bargo kowane abu yana da ƙwaya kowane abu yana da gwaiduwa amma bargo ko gwaiduwa na alqur'ani sune hemayen alqur'ani hakika hadisai sun zo da dama a cikin falalar suratul dukhan al-imam tirmizi ya fidda hadisi da waninsa daga abi huraira Allah ya kara mar yadda Amin.
hadisi marfu'i daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce Sallallahu alaihi wasallam.
man qara'a hamim ko man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfan malakin duk mutumin da ya karanta suratul dukhan hamim da daddare to zai wayi gari mala'iku dubu saba'in suna nema masa gafara Allah sannan imamu tirmizi kuma ya fitar a cikin littafinsa man a hamim ad-dukhan lailatar jumu'atin asbaha maghfur Allah duk mutumin da ya karanta suratul dukhan wato hamim daren juma'a zai waye gari abin gafarta wa kurakuransa ibnu mardawihi ya fidda hadisi daga abi umamat al-bahili Allah ya kara mar yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Sallallahu alaihi wasallam.
من قرأ حميم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله له بيتا في الجنة duk mutumin da ya karanta suratul dukhan haimim da ke cikin suratul dukhan a daren juma'a ko ranar juma'a Allah zai gina masa gida a aljanna sannan abdullahi dan mas'ud ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man arada an yarta a fi riyadin mu'annaqatin min aljannati falyaqra'il hawamima duk mutumin da yake so ya kiwo a cikin dausayi wanda yake da kayan marmari wanda suke masu gardi da kuma abinciccika wanda suke masu daɗi to ya karanta waɗannan hemaye guda bakwai na alkur'ani saboda haka yan uwa lokaci ya fara hararan mu zamu dakata a wannan wuri sai idan Allah ya kai mu zuwa gobe zamu tashi daga inda muka tsaya ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu Amin.
يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفاء كلا ولا ولد Amin.
أجس أبيدا وفرج كربه أبدا يا من لا شبيه له واقا ولا ند أنت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنسابي أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آل أسابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما كل تذكر منه فعلا ماضيا هذا أول سباب شوية كل تذكر منه فعلا ماضيا هذا أول سباب شوية كل تذكر منه فعلا ماضيا هذا أول سباب شوية حتى أتوا هذا النبي المهيا فلنا قولت مبيه متعجيما حتى أتوا هذا النبي المهيا فلنا قولت مبيه متعجيما حتى أتوا هذا النبي المهيا فلنا قولت مبيه متعجيما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأجابهم قلب الإله قد انتهى وأنا لها وأنا لها وأنا لها وأجابهم قلب الإله قد انتهى
وأنا لها وأنا لها وأنا لها وأجابهم قلب الإله قد انتهى وأنا لها وأنا لها وأنا لها لمن حمد حمد الإله أتى بها بوجوب الله يبتلى تعليما لمن حمد حمد الإله أتى بها من فتور الله يبتلى تعليما لمن حمد حمد الإله أتى بها بفتور الله يبتلى تعليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما وأطال سجده وقد قيل ارفعي صلوا على وسائل النبي تشفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي صلوا على وسائل النبي تشفعي وأطال سجده وقد قيل ارفعي صلوا على وسائل النبي تشفعي اللهم يزه بذاك المجمعي وانا له شرفا ونعيما اللهم يزه بذاك المجمعي وانا له شرفا ونعيما اللهم يزه بذاك المجمعي وأنا له جلبا ولا تعليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه